الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المخضر فلتتافي بنظرة تأتي لنا بزفري أنستوا رحمكم الله
سورة القحف مكية وحامعة وخمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الكهف مكية وحنا wannan sura an ambace ta suratul kafi kuma a maka aka saukar da ita ayoyinta kuma ɗari da goma ko kuma ɗari da goma sha biyar ala'ayi halin dai aya ɗaya da take ciki ita ce banda ita wasu birnafsa kama allazi na yadda una rabbahun bilgalati wal ashiri nuna wata wannan ita ba ta cikin wacce aka saukar maka amma duk ayoyin an tabbatar da cewa an saukar da su ne wato ainihin a makka kuma an ambace ta da suratul kafi daga babin ambatan abu da sunan ba'ari na ciki saboda a cikin wannan sura akwai kisar waɗannan bayan allah da ake ce a ashabul kafi saboda kissarsa da ta zo ciki shi sa gaba ke ɗayan surar aka ambace ta suratul kafi kuma wannan sura muna ganin mu za mu iya ce mata ma suratu auliya illahi don maganar waliyan allah da take ciki suna sahabul kafi kamar yadda kowa ya sani muna ta faɗa alƙur'ani babu zancen kowa ciki babu kisoshi sai na waliyan Allah sai na annabawan Allah da manzanni to saboda haka wannan sura ce mai girma wacce ta tara abubuwa daban-daban daga cikin kuma dalilin saukata dalilin wannan sura ita dai surar dalilin saukata shawa ne mutanen maka tunda kullum su mahasala ba sa kyala wanda suke wahasala bita da kullum da suke ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ya bar maka sun bi shi suke da sharri to sun yi kokari kwarai shawa kwarai sun yi haɗin kai da yahudawan bani na zairu da yahudawan bani kainuka'a na madina domin ya za su kulla ya za su dinga cutar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya za su yi su cuci waɗanda suka yi imani tare da shi daga cikin bayan allah to akan hakan sai suka ga damuwa ta ishe su annabi alaihi salatu wassalamu yana madina cikin girma da ɗaukaka addini na ci gaba bayan allah daga ko'ina suna tasowa suna kawo shaffa suna kawo wato mika wuya ga annabi alaihi salatu wassalam to saboda haka sai damuwa ta dinga damu suna hasada sai ƙurashawan maka sai suka aikawa wato yahudawan banu nazir sai suka aika wato ibn al-harisi suka aika su da kuma wato ukubatu dan abi mu'aidi suka aika kuma da wato ainihin attabu suka aika su suka ce su tafi su je wajen yahudawa na madina su gaya musu muna so ku tambayi muhammadu sunanan suka ce ku yahudawan madina da ɗaɗɗu ne don yahudawan da suke a gefen maka ƙurai sai da suka haɗa kai da su ce ku je ku sa a tambaye shi abubuwa daban-daban ku je a tambaye shi ku tambayo ku tambaye yahuda wannan yaya sifarsa take tun da su ne daɗaɗɗu sun san littafin attaura da injila kuma sun san abin da aka faɗa shin gaske ne sun ga shi ne a je a tambayo su aka je aka tambawo su suka ba da labarin cewa gaskiya mu kam da ɗaɗɗu ne kuma a cikin littafinmu na farko da sauran littattafan da aka ba annabawa mun ga wannan bawan allah da ya boro garin ku ya zo nan komai na sifa yana ciki nasa haka ne komai da komai hata tasowar ma da yi ya zo nan to lallai haka ne saboda haka dai muna nan tare da shi amma ba don muna tuhumarsa da ƙarya ba in ji yahudawan banu nadir za ka dawo musu da bayani kan cewar su yahudawan maka da basu san sifar annabi sosai ba waɗancan dattijan yahudawan na madina sun ce haka sifofinsa yake da duk abin da aka gani tare da shi na lamarinsa sun tambaye su sun tabbatar da haka su kuma yahudawan nan sun ce sun jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya kamata a jarraba shi an tabbatar annabin Allah ne kuma shine wannan Allah ya ba da labari to idan da rabotun da kun haɗa connection ne a je a samu ba haka ba haka zo aka samu abu haka ne to ai kaga ai kaga sai a bi to sai suka ƙibi tunda sharri idan ya riga ya shiga cikin zuciya in sharri ya riga ya shiga cikin zuciya ya riga alheri shiga to lamari ya ɓaci zuciyar nan tana da wuya kuma ta karba alheri kamar misali a rayuwarmu ne wata yarinya za a kai ta gidan kishiya za a yi mata aure ceto aka kafin a kai 'yan batanci suka je suka yi ta batanci ai kishiyar nan ba ta da kirki ai in kin je gidan nan sai dai abin da Allah yi ai sai an koro ki ai kaza kaza ba ta da kirki an ce ma ta yi kaza an ce to kaga zuciyar wannan amarya yarinya da za ta tafi can gidan ta karɓi sharri ya riga ya shiga to shine za ka ga ko an zo an zauna ko da kishiyar nan za ta dinga goya ta tana lallaba ta tana kai ta wajen miji ta nemi ta alhairi zuciyar nan in ba an samu taimakon Allah ba ba za ta amince ba ba za ta yarda ba ita sharrin kawai take ji shi take gani kuma gashi babu shi din saboda zuciya ta riga sharri ya shiga shi sa ka ji malam Abu Muhammadu Arsala yake cewa arjal qulubi lil khairi ma lam yusbiq sharra ilayhi mafi ƙaunar zuciya da samun alhairi zuciyar da sharri bai riga ya shige ta ba to sun sani ga sifofin an faɗa an tabbatar su ne babu wani canji babu wani komai annabi muhammadu haka yake sun tura na yahuda wannan da maguzawan ƙorashawan an je an binkita an tabbatar daga wajen yahudawa na madina da ɗaɗɗuwan na suke malamai sun tabbatar da sifofin nan bai canja ba da aka dawo musu da labari haka lamarin yake to shine sai suka shiga damuwa sai suka shiga damuwa duk da dai ba su bin ba waɗancan su ɗin masu man ba su bin ba amma suka ce to suna so su yi shiri yadda za a ainihin ɓata wa ma'aiki kuma a zo da abin da zai kasa saboda haka sai suka kuma tashin mutane aka kuma zuwa madina aka samu wayannan yahudawan suka ba su tambayoyi guda uku suka ce su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su idan dai ya amsa tambayan nan to shi annabin Allah ne idan ko ya kasa amsa tambayoyin nan to ba annabin Allah ba ne mai neman girma ne za su yaƙe shi to shi ne tambayar da muka faɗa nan da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa suka yi masa tambaya wato ainihin guda uku nan shi ne mazala bai ce guzo guzo zan ba ku amsa gobe bai ce insha Allah ba aka samu jinkiri a kwana goma sha ɗaya ko ko kwana goma sha biyar ba wahayi ba jibrilu ba saƙo mazala bai ba da amsa ba ana gaya musu cewa hayyo bai ba da amsa ba mun je ya ce sai gobe mun je ya ce sai gobe ba amsa saboda haka mun hasala daga ƙurai shawa da yahudawa sai suka fara murna inda ya kasa amsawa to ba annabi ba ne to wannan tambayoyin daga maka suka hada su aka tura in ya ba ku labari da abin da kuka tambaya to manzo ne allah ne ya aiko shi ku ce ma komai idan ko ya kasa ba ku amsa to fitinanne ne mai neman girma ne za mu yaƙe shi tambaya ta farko da suka tambaye shi sun tambaye shi akan mutane samari da suka bar garinsu suka tafi kogo suka zauna saboda neman tsari ga addininsu wanda lamarinsu lamari ne mai ban mamaki su kuma mai girma ce kuma labarinsu ingantacce ne su ne ashabul kafi tambaya farko kenan tambaya ta biyu akan wani mutum wanda ya kewaye duniya mai yawo gabas da yamma ko ina yana yawon duniya ya gewaya kuma wasu ma sun ce waliyi ne wasu sun ce annabi ne shine zulkarnaini a tambaye shi me labarin zulkarnaini ya ba ku labarinsa ya yake ta biyu kenan tambaya ta uku kuma mace ku tambaye shi a bisa ruhi ya ruhi yake a jikin mutum menene kuma ruhi kuma me aikin ruhi saboda haka waɗannan tambayoyi guda biyu idan guda uku idan dai ya ba ku amsa to annabin Allah ne kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne saboda haka ku je to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je zan ba ku labari gobe ku je zan ba ku labari gobe to manzo Allah bai istisna'in mashi'a ba bai ce insha Allah ba sai dai ya ce ku je zan ba ku labari shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadkur rabbaka idza nasita mana ya rasulullah ko la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an sha Allah to shi ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo a ran kwana na suka zo kwana ran kwana na sha hudu sai suka zo sai ya ce musu ku je gobe ku zo zan ba ku amsa tambayoyin ku insha Allah to shi kenan sai soko suka tafi to shi ne zuwan jibrilu a wannan goban da asidaren goban nan da ya zo kwana sha biyar ba wa'ayi ba saƙo da annabi ya ce insha Allah to shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko jibrilu ya saukar da wannan sura suratul kahfi wanda duk waɗannan tambayoyin da an tattauna suna ciki to wannan shine dalilin saukar da wannan sura mai girma kuma surar ta tattare batu akan abubuwan da muka ambata guda uku nan sannan ta yi magana akan alkur'ani da tasirin ƙur'ani a cikin al'umma ko kuma a cikin rayuwa alkur'ani muhimmancinsa wannan sura ta yi magana akan haka sannan ta yi magana farko-farko ma akan waɗannan waliyan allah su ne ashabul kafi da maganarsu da karansu da ta tattauna akan haka sannan kuma da irin izina da wa'azin da yake cikin kissar waɗannan bayan Allah duka ta yi magana a kai wannan sura ta yi magana a kan kissar annabi musa da malaminsa annabi hidaru ko kuma sayidina hidaru wanda waliyi ne shi amma Allah tabaraka wa ta'ala dan ya gwada isa irin tasa ya turo annabin Allah mursali ya je wajensa ya yi almajirantaka sannan wannan sura ta tare magana akan kissa a ɗayan uku nan shine akan zulkarnai ne sannan kuma wannan sura ta tare magana akan tunatarwa ga bayi da ranar alkiyama da irin sakamakon da yake ciki sannan a cikin wannan sura akwai tabbatar da tashin alkiyama da kuma ƙaryata masu ƙaryatawa su ne mushrikai sannan da da tabbatar da tauhidin Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya da karyata masu kuma tarayya da wani Allah a ainihin ibada sannan wannan ayar ta zo da waɗansu taujihohi ma'ana da inzaratu da taujihatu daban-daban a ciki abinda ake nufi taujihatu wani faɗakarwa irin mulahazozi sannan da kuma wato ainihin wa'azozi da zai nusar da bayi muhimman abubuwan da ya kamata ko ya waje ba su lura da shi a wannan aya a wannan sura daga cikin irin waɗannan akwai magana kamar misalin a ce ta ta wato gururi ruɗuwa da ɗan adam yake yi ruɗuwa da duniya wannan rudin na duniya da yake rudin mutum ya bar Allah ya bar lamarin Allah da ibadarsa to yana daga cikin taujihohin da kuma abin da shi wanda duniya ta ruda ya rudu yadda lamarinsa yake komawa da yadda harkoki suke canjawa to wannan sura dai ta ƙunshi abubuwa kuma daban-daban bayan waɗannan wanda idan mun je wajen duka za a ji amma sura ta cika magana akan cewa kalmomi na Allah su ba su da iyaka kuma ba sa ƙarewa duk wani abin da za a mai da koguna rubutu tawadu da albabishiyoyi da su zama alƙaluma a yi rubutu da su don a kammalar da rubuta kalmomin Allah to ba zai yi ba duka za ta ba zai ƙare ba kalmomin Allah saboda haka yan uwa kaɗan kenan daga cikin abin da sura ta ainihin tare insha Allah kuma inda suke zuka za a ji Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu ganewa sannan kuma fa'idodi da wannan sura ta tare ana fuskantar Allah da ita don neman biyan bukatu da neman kusanci da neman tsari da kuma jawo alkhairi dafa an wace lamar ita wannan sura ta tare matuƙar bawa zai karanta ta Allah zai masa yadda yake so da kowace irin niyya sannan tana daga cikin sirrinta idan mutum yana karanta suratul kahfi musamman a daren juma'a to mutuwarsa tana zuwa da kyau yana samun cikawa da imani ƙarshensa yana kyau in dai mutum ya rungumi haka to kuma in dai mutum zai lizumci karanta suratul kahfi to tsari na Allah zai ta samun sa ba dai wani bala'i ko wani waba'i ko wani hadari ya same shi ba matuƙar zai lizarci karanta ta alal aƙalla ko a kullum su ɗaya ne amma ba zai iya ba ko a sati ne ya karanta suratul kahfi ko ba dai ya ce wai ba a abin da ya shafi harkar rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon bawa matuƙar ya riƙe karanta ta to wannan kaɗan kenan saboda lokaci babu balle mu ci gaba da magana akan sarorinta da abubuwan da ta ainihin wato yi magana a kai kuma daga nan ne inda shi malam muhammad wato ainihin dan ahmadu almuhalli allah ya kara rahama gare shi wanda yana daga cikin manya-manyan shekhanai da malamai a misira shi ma imamu suyudi din ana lissafa shi yana daga cikin almajiransa domin tun yana dan kankanin sa yana dan yaro haka yake zuwa yana zama yana jin darussuka na malam muhalli saboda haka wasu daga cikin masu tarihi suke cewa shi shehu jalaluddin suyudi ne shi ma saboda ya riga daga gare shi Allah ya kara mana imani kuma Allah ya kara annabi daraja wannan shine kaɗan daga cikin abin da suratul kafi ta kunsa Allah ya ce alhamdulillahi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا jinsin yabo ya tabbata ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da nau'o'in yabo duka guda hurhudun nan duk baki ɗaya sun su nau'o'i da jinsosi na yabo in ka tashi karkace alhamdulillah yabo ya tabbata a jinsin yabo ne ya tabbata ga Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala wato jinsin yabo ya tabbata gare shi kuma shi ne a nan ɗaukaka da ƙaruwar girma da yabawa ga hadara Allah daga bayansa da kowa da kowa ya tabbata ga Ubangiji Allah Allah kuma shi ne allazi anzala ala abdil kitaba shi ne ya saukar da babban littafinsa a bisa babban bawansa shi littafin shi ne alƙur'ani shi kuma bawan da aka saukan masa da shi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gaya muku abdullahi abduhu da abdu dinnan shine babban abin da annabi ya fita kama da shi ke saboda haka duk wata babba harka zaka ga Allah da abdin yake kiransa anzala ala abdihi alkitaba subhanallazi asara bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi ya da uku to duka ina kaga abdullahi abdullahi to babban muhimmin magana ce kuma babban harka ce tsakanin allah da manzansa walam ya ji allahu wajen ubangiji allah bai sanya karkata ba fi wato ga ainihin wannan littafi a cikinsa babu saɓani babu wani tanakuri wato abu ne wanda yake gyararre kintsatse wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana duk masu Allah su shiga cikin alkur'ani shi alkur'ani wato littafi ne wanda babu sabani a cikinsa babu tanakuri kuma abin da ta kaji alkur'ani shine gundarin hakikar muradin Allah kuma shine abin da yake janyo salama ga halittar Allah kuma barinsa shi yake jefa bayi zuwa halaka قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Allah tabaraka wa ta'ala ce wato littafi ne wanda yake miƙaƙe daidaitacce Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ga annabinsa Muhammadu liyan zira ainihin domin ubangiji ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da kafirai ya yi musu gargaɗi da shi ya yi musu tsoratarwa da ba'asan azaba shadida mai tsanani min ladinhu daga Allah matukar ba su kaɗaita shi ba to da alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu gargadi wa yubashshirul mu'minina da qur'ani ne kuma yake wa mu'mine bishara Allah ka sa mu ne allazina ya'maluna salihati wadanda suke aikata ayyuka na kwarai bisharar da yake mana da shi alkur'ani anna lahum ajran hasanan hakika lada kyakkyawa na alkhairi daga Allah ya tabbata gare su ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا hasanan dinnan ajaran hasanan lada babba mai girma mai kyau shine aljanna saboda haka muminai da suka ba Allah za a ba su aljanna an sun shiga aljanna halin kasancewa su kuma kisina suna masu zama fiye cikin aljanna abadan har abada shi ne za su zauna cikin farin ciki su zauna cikin sauƙi da ɗaukaka da kyawu shi ne za su zauna cikin aljanna har abada babu fita babu baƙin ciki wayan zurar lazina ƙalar ta hazallahu waladan sannan ubangiji allah yana mai gargaɗi wato ga taron kafirai waɗannan da suka ce ubangiji allah ya riƙe ɗa
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah ya ce wato ainihin ma lahum bihi min ilmin babu gare su da wannan magana na wani ilimi ba su da wani ilimi akan cewar Allah yana da ɗato kuma wala li'aba'ihim babu sani ga iyayensu da suka gaji kafircin a gurinsu Allah a ce yana da ɗa su ba su da ilimi akan haka ma'ana abin ƙarya ne ba haka ba ne kai dangana ɗa ga Allah shine Allah ya ce kaburar kalimatan wato wannan kalma wannan magana ta girmama kalma ce ta harudu da ya mata fata nan yana nufin tamizi ne fa wanda yake fassara lamiri kaburar kalimatan ta girmama wannan kalmar da ta haruju min afwahihim da take fita daga bakin su cewa Allah yana da ɗa in ya ba wani abu suke faɗa ba a cikin wannan faɗin nasu illa kaziban face ƙarya
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah ka hakika cewa kai ya Rasulullahi to ita la'alla ina duka ga la'alla ta taraji ce shine wato ko kuma ta ishfaki ko ta tamanni to wannan tanan ba ta tamanni ba ce ba ta taraji ba ce ba ta ishfaki ba ce ta nahayi ce Eh, fala allaka bahi'un cewa ya rasulallahi kul bahi'un nafsaka kada ka halakar da kanka ala asirihim a bisa jibincin lamarinsu su kafirai da kake so sai san ba Allah sun samu rahama damuwar ta ka katta yawa ka je ka halakar da kanka ka rabu da su ala allaka na'ayi ne Allah yana gaya wa annabi yana hana shi ya rage damuwa ya kyale su abinda Allah ya so shi ne yake samuwa kada ka wato damu kanka ka halakar da kanka a bisa lamarinsu ma'ana illam yuminu bi hadal hadisi idan ba su imani da wannan littafi ba shine alkur'ani wannan magana ta Allah a safan kana mai tsananin damuwa da fushi da rashin wato yin imanin su
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Allah ce Musa Allah mu ne muka sanya abin da yake ban ƙasa wato na daga tsirrai da bishiyoyi da ƙoramai da alhairu da gine-gine da duk zinatan laha ado ne wato ainihin ga ainihin ita ƙasa da ƙawata ta da girmama ta mun yi haka ne domin mu jarrabi mutane masu kallon wannan ayyuhum aksanu amalan wanne ne daga cikinsu mafi kyautata aiki na ƙwarai wanda zai guje wa duniya ya so Allah kuma ya imani da shi وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا wa ina hakika musu Allah ice la ja'iluna mu ne masu sanya ma alaiha abin da yake akan ƙasa sa'idan bigire shine ƙasa turbaya jurusan busasshe da ya lebur da ko'ina ba wani wajen da zaka ce yau laba-laba ne a dauran ƙasa kai ya burma saboda ya kwaɓe a'a mu muka sanya ƙasa da abin da yake kanta ita kuma dandaryar ƙasar muka sanya ta ta zama halin kasancewarta sa'idan guri ƙasa juruzan busasshe wanda in istiwa'i da komai da komai ya yi daidai أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fara da bayani na ashabul kafi ya fara yin bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana zaton cewa ashabul kafi mutanen nan ma'abuta zama cikin kogo warraki ne waɗanda sunayensu suke a zazzane a jikin wani allo na dutse don sunayensu suna rubuce su ashabul kafi eh wannan rubutun na cikin wannan to shi wani iko ne na Allah wasu sun ce da aka shiga neman su aka kama aka dinga dubawa ana ta nema sai da aka dinga jin labarin su sai aka ru- aka ga an rubuta aka aka rubuta labarin su a cikin dutse a- mai faɗi da kayanun su yasa aka yi aka kafe a gari ana neman su kowa da sunansa kuma da sunan wato ainihin kabilarsa da tarihinsu wani ƙaunar kuma aka ce ƙudura ce ta Allah kawai su ma da suka fita su nawa ne ba a sani ba su wane ne ba a sani ba an daɗe ana lalibe su wane ne kawai sai aka gani ranar a gari na wayewa sai aka ga wani tangame man dutse da sunayen kowanne a jiki da tarihin kowanne da nasabarsa saboda haka wannan ƙudura ce ta Allah shi ne ake ce a warraƙim ashabul kafi warraƙim wa ashabul raƙimi ma'abuta dutse da sunansu yake a jiki a rubuce Eh, an an tambayi manzo Allah ya ba su kissa ne shine Allah yake ba da kissa tabbayar da suka yi masa yahudawa kanu su sun kasance waɗannan ashabul kafin nan cikin ambaton kissa su wato akwai ajaban abin ban mamaki wani abin ban mamakin minaya tunani daga ayoyinmu ne da ƙudurorinmu إذا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yayin da waɗannan samari masu albarka masu imani suka tare kansu wato zuwa wannan kogo wato ainihin suka shiga cikinsa domin gudu da imaninsu da tsira da shi daga barin mutane kafirai daga kuma wannan sarki da ƙayaninsu ɗin nan ƙalu da suka shiga suka ɓuya sai suka ce rabbana ya ubangijinmu allah atina min ladunka rahmatan ka ba mu rahama daga gurinka wahayi ilana min amrina rashadan ka tattalan mana da shirya na wato min amr tattalan mana tattalin shirya da na gare mu min amrina daga lamarinmu inna duk muka dosa wannan gudun da muka yi Allah ka sa shirya a ciki menene shirya shine imanin da ya sa muka gudo daga gari Allah ka ban mana shi ka tabbatar da shi sannan kuma wato ka ba mu kuma dacewa da ayyuka na kwarai kan mu bar gida mun gudu don imani mu je kuma mu aikata wani abin da baka yarda da shi ba to Allah ka ba mu taufikin samun tsayawa akan aikata ayyuka na kwarai فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka buga hijabi فضربنا على آذانهم مفعولا محذوف نيكو sai muka daddode kunnuwansu daga jin wani abu ko hayaniya ko motsi ko wani surutun duniya ko wani sam sai Allah ce sai muka dode kunnuwansu filkafi a cikin zaman nan nasu da suka yi na cikin kogo sinina shekaru adadan waɗanda suke masu adadi masu yawa
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا abin da yasa aka ce aka dauɗe kunnensu don bacci suka yi ba zama suka je kogo suka yi ta hira ba ko suna wani ibada ko wani abu a suna shiga kogon allah bacci ya ɗora musu suka yi ta yi to tun da baccin ake so su yi sai allah ya sa musu baccin kuma ya tattoshe kunnuwansu ko da za a yi wani motsi ko wani tsawa ko wani rugugu ko ba sa ji ma balle su farka yanzu da za a toshe kunne ko a ce maka kurma kurma da baya ji zai shiga ɗaki ya kwanta duk bugun da za a yi zai ji to kamar an toshe kunnen mutum yana ɗaki ya bacci duk bugun da za a yi ba zai tashi ba to haka Allah ya toshe kunnuwansu don duk wani motsin da za su ji suna kogon nan kan su farka sai sun ci wannan shekarun Allah ya ce sun sannan bayan sun ci wannan shekarun masu yawa da za mu ambace su a nan gaba Allah ta wara ko ta Allah ce sun mu ba asnahu sai muka farkar da su lina alama domin mu yi sani ayyul hizbaini aqsa lima labisu amadan wanne ne daga cikin jama'u guda biyu cikin kogo wanne ne ya iya kiyaye abin da suka zauna a ciki na kogo adadi na daga wato ainihin gaya mana da suka farka sai suka fara sabani a junansu ce kai yau wannan ku zaman da muka yi a kogon nan tun jiya muka shigo wannan ce kai wani jiya wannan ce ɗasu ɗasu ba muka shigo wannan ce kai duk ba ku gane ba ai mu mun daɗe to su fariƙainin da suka samu saɓani a ciki Allah ya ce sai muka ainihin tashe su domin mu yi sani na mushahadar haƙiƙar ba don ba mu sani ba don mu sani wanne ne mai gaskiya a cikinsu wane ne ya kiyaye daɗin zaman da suka yi wanda suka ce mun daɗe ne su ne suka gane ko ko waɗanda suka ce ai ɗaza muka shigo Allah ya yi haka ne kawai don ya don ya tabbatar da wannan daga wanda kowane ɓangare.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله تبارك وتعالى يجعل من الله مغانا تاجر من موسى الله نقص عليك mu ne muke kassantawa muke karantawa a gare ka na ba'ahum labarin asabul kafi Allah ya ce bil haƙƙi da gaskiya tashin hankali gundarin abin yadda yake muke gaya maka musu Allah innahum gashi nan Allah ya ce su waɗannan mutanen fitiyatun samari ne matasa gwaraza amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu Allah alwahidul qahhar wazirna umudan muka kuma ƙara musu shari'a وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا faƙalu wato wara baɗina Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka kulle ala qulubihim a bisa zukatansu muka kulle ma'ana a bisa zuciyoyinsu zance na gaskiya eh, da kuma imani iz wato ainihin ah, iz qamu ko yayin da suka tashi faƙa- sun farka faƙalu sai suka ce rabu bana ubangijinmu rabu samawati ubangijin samai wal ardi shine ubangijinmu mu muna nan akan Allah an kulle zuciyarsu akan Allah kenan sun yarda da imani ba tare da canjawa ba maganan mai mulki nasu ko kuma mutanen garinsu mutanen dakayanunsu ba ruwansu da su ayyau dai zuci ko bautar gumaka ko sujada ga gunki sun ki rabbuna ubangijinmu Allah rabbi samawati shine ubangijin samai wal ardi da kastai lan nad'u min dunihi ilahan mu ba za mu kirayi wani ubangiji wani sama mana ba za mu bauta wani Allah ba sai shi idan ko muka faɗa haka muka kirayi wani ba Allah ba laƙad ƙulna haƙiƙa mun faɗi shaɗaɗan zance wanda yake na shige iyaka a cikin kafirci in dai muka ambaci wani Allah ba Allah ba kaga sai aka tabbatar da sifa aka yi halafin mausufi laƙad ƙulna ƙaunan shadaɗan hakika an muka faɗa wani Allah ba Allah ba to mun yi zance wanne yake na shishigi wanne ya zarfi cikin kafirci هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا Allah tabaraka wa ta'ala ce haula'i qaumuna mubtada da labari kenan wayannan mutanen jama'un mu ne kenan attakhadhu min dunihi alihatan waɗannan waɗancan su suna ba da bayani ne akan mutanen su waɗanda suka gudo wa haula'i qaumuna wayannan mutanen garin da muka baro mutanen mu ne amma sun riki koma bayan ubangiji alloli laula tuna alaihi sultani to ba dan wato sun zo kuma ba abin da mai ya hana su zo mana da dalili a bisa rikonsu bisa ɗanin bayyinin da dalili wato ainihin bayyananne su zo mana da wani bayani ko hujja bayyananniya kan cewar Allah sun riki Allah sun riki wani Allah Ubangiji abin bautawa ba Allah ba. in ji su mutanen kogo suna magana a junansu akan cewa mutanen garinsu da suka riki wayannan mutanen namu sun riki wani allah shine abin bautawa kuma sun riki wani allah abin bautawa kuma ba su mai yana su ba mu hujja akan shi abin bautawa nan na gumaka da bautar da ake ta sarki tana da dalili mu gani ba su da dalili don haka ba mu ba su ne fasit kamar da zama babu ɗaya mafi zalunci ga kansa mimman iftara alallahi kaziba irin wannan ya kaki ƙarya ya jingina ta ga Allah shine da jingina abokin tarayya gare shi وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا sai ɗaya daga cikinsu ya ce kai ku dai wato yayin da kuka guje musu waɗannan mutanen garin naku masu bautar da ƙayanunsu da bautar gumaka waɗannan ma ya abuduna illallah kuka zo kuka ware kanku babu abin bautawa sai allah kuka tabbatar da haka fawa ilal kafi suka tare kansu zuwa kogo yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi ubangiji Allah zai yayyada ya yayyafa a gare ku mana ya baku daga rahmarsa ku zaman ku wa yuhayyu lakum kuma zai taltala gare ku mirfaqan wato abin amfani abin da za ku dace da shi na amfani min amrukun na daga lamarin ku duk abin da za ku bukata yadda ku kawo ku nan to zai tattalan muku haka abin da za ku ci abin da za ku sha duka kuma haka ya yi musu suka dinga cin suka dinga shan ba su san ma suna ci suna sha ba ana ta ciyar da su a halar Allah kuma suna bacci to tun da kun dai yarda da Allah shine kuma Allah to zai muku haka kuma hakan ya yi musu
وترى الشمس إذا تطلعت زوزوارة عن كافهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Allah ya ce za ka ga zaman da suka yi a cikin wannan kogo da wannan adadin shekarun da suka yi bayan indiya ilahiya tana kula da su wajen bukatar su ci da shan su a kuma kwanciya za ka ga idan rana ta hudo da safe da zafinta ta zawaro an kafi ranar da kanta kudura Allah sai ta karkace daga barin shiga kogon. kuma ya inganta kogon gabas yake kallo idan rana ta hudo ko kuma an ce kogon yana kallon gabas maso kudu haka ya fi karkata da gabas ne amma daga nan bangaren ma ya karkata samanna in rana ta hudo za ta haske cikin kogon ya har lokacin da rana za ta faɗi kuma za ta sake da kuma haske kogon saboda haka ya ce idan rana ta hudo sai ta karkace ta bar an kafi daga barin kogonsu za ta nemi ne sai ta za bangaren dama inda ranar ba za ta shiga ba ranar da kanta take kaucewa wai za garu ba idan kuma rana za ta faɗi ma'ana sai ka gani ta ƙulubun za ta nemi ne sai ta basu daga gefen za ta shimali bangaren hagu kuma sai ta basu ta ƙetare sai ta yi gaba can sai ta koma wajen gabas inda kuma babu su anan wahum su kuma bayan allah nan fi fajotin minhu suna cikin wato waje mai faɗi fajwa waje wanda yake basir mai faɗi karka da an ce kogo kaza ce a kuntace suke a ciki da faɗi suna cikin farfajiyar kogon fajwa kenan wajen mai faɗi na ciki suna ciki a kwance ba abin da yake samun su suna samun sanyi mai daɗi da iska wacce take mai daɗi ba wacce za ta wahalar oxygen sosai yana shiga su yadda suke so zalika wannan abun an bato na abubuwan ban mamakin nan da al'amina ya tillahi yana daga cikin ayoyin allah wanda yake nuna cewa shi kaɗai ne abun bautawa da gaskiya man ya hadillahu wannan duk allah ya shiryatar da shi fa huwal muhtadi shine shiryayye allah ka shirye mu wa man yurid wanda duk Allah kuma ya batar falanta jillahu waliyan murshidan ba za ka samu wani mai jibancin lamari ba wanda yake zai shiryatar da shi
وتحسبوا أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله تبارك وتعالى يتيني وتحسبهم يا رسول الله دا كاغنسو دا كاغنسو a lokacin suke kwance cikin kogo tasibun kazace su a yi kazan a farke suke don idanuwansu kowane idan sabo ɗaya ke kara ba wanda idan sai rufe wai dan yana bacci shekara 309 din nan idan kowanne a buɗe yake amma bacci suke shine Allah ya ce da manzala da zaka gamsu ta saboda mu ai kazan zaka zaci su a farke suke wa hum ruqudun alhali su ko masu bacci ne sun yi nisa suna ta bacci wani kallibu mu kuma su Allah muna jujjuya su za ta lemini gefen hagu a dama wa za ta shimali wani lokacin kuma mu juya su bangaren wato hagu don karkasa ta ci naman jikinsu mun ana kasar ta ci amma muna jujjuya su a juya nan a juya su nan a juya su nan haka allah ta baraka ta'ala hagu dama sai kwanciya sai daɗe a dama sai kuma allah ya juya su su komo hagu su daɗe don kan na ƙasa ta ci naman jikinsu ko kalbo sannan da karansu kuma tare da su shi ko ba su ɗin zura aiki yana mai shimfiɗar da wato hannayensa da zira'ansa guda biyu nan bil wasiɗi a farfajiyar wato ainihin kogo cikin tsakiyar wajen kogon suna kwance shi kuma yana daga baki-bakin saitin wajen kofa kamar mai gadi yashin faɗa hannayensa shi ma yana ta barci kamar yadda su ma suke yin barci abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi musu hau sai sai ya musu shine Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lawar dala'ata alaihim da kayi san kaye a gare su a lokacin da suke kwanciyar nan suke barci lawallaita minhum firaran da ka juya ka basu kana mai gudu walo mu'tulmulata minhum ruban da an cika ka da jin tsoro da sababin ganin su da zaka yi da irin yanayin da Allah tabaraka ta'ala ya musu da zaka shiga a gare su ka shiga kogon nan ka gansu a buɗe idanuwansu kuma suna bacci kaga karansu ma gashi a buɗe idansu shi ma baccin yake kaga ba mai motsi yanayin da za ka gansu ya rasu da kana shiga za ka tsoro da guru saboda tsoro da abubuwan da yake tare da su a nan kaga akwai magana ta soyayya bayan allah da bin su da kulawa da su yanzu ga kare shi ma ya zama su kare ne fa ba mutum ba ne kare ne iso su da ya so su kuma allah sai makaran abin da ya yi musu don haka idan Allah ya taimaki bawa yana son bayan Allah tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne manyan waliyai na wannan al'umma da babu wani waliyi da ya kai su in ka so su saboda son annabi ka ƙaunace su kai ma sai ka zama su ka zama waliyin Allah mutum ya ce yana kyan waliyai ko zai yi wani surutu akan waliyai to ƙur'ani ma ta yake cike da bayanin waliya yanzu ga surar nan shi na ce mata mu muna iya ce mata bayan suratul kafi za mu iya ce mata suratul auliya'i ko suratul auliya'i lahi abinda Allah yi wa mutane fa su ga kare saboda sun gudo sun bar cikin can garin nasu sun bar wannan gari domin tsoron mai garin sarki ne azalimi mushiriki boka mugu mai tsananin shirka wanda don tsananin shirkarsa har shi ma kansa bauta masa ake to wannan fitowar da suka yi fitowar nan da suka yi wannan garin shi ne garin daga yanunsu ɗarsusu ɗarsusu wannan garin ko kai ɗauri a kan ran ko kai fata ka ce ɗarsus ko kuma ka ce ɗarasus sunan garin sunan sarkin garin da ƙayanus sai suka lallaba sun ji cewar an ce akwai su sun iya da su zo su hoto gumaka lalle sarki zai kama su gobe to cikin dare sai suka buye suka lallaba suka tafi suka fito an ce sun haɗu ne can dare aka ce a'a sun yi shiri ne kowa ya zauna cikin shiri da wannan ya fito ya zo gidan su wannan sai aka je gidan su wannan sai da suka haɗu sai suka ce to mu bar garin nan da suka fito suka kama tafiya suka bar gari sun yi wajen bakin gari sai suka ga wani kare yana ta bin su suka tsaya suka jefa karan nan suka kore shi yake tafiya in sun cefe shi ya gudu sai ya dawo su kuma suna suka ce wannan karan fa akwai hadari tare da shi kun san da kayanunsu matsafi ne kar ya haɗo mana wani security ko ya zama kare ya biyo mu ya zo ya ga inda za mu je gari ya waye a zo a kama mu mu yi ƙoƙari mu rabu da karan nan sai hankalinsu duka ya tashi kowa sai ya ɗau hoge kolo ne asalin kolo ke kolo ne jifa kakakaf kakakaf karan nan yana ta kakare kansa da ya ga jifan ya yawa sai kuma matsawa kusa da su sai ce bayan allah ya suka ajijiya abin jifa ba kare na ba kare na magana wai ku ba masoyan allah ba ne masu kaɗai tashi ba ku kun baro garin nan saboda son ku da allah ba da gudun zalunci da kafircin sarkin gari daga ya nusa ba ne wannan ya kalli wannan wannan kare ce da ku nake sai suka ce haka ne bawan Allah kare mun gudo ne saboda imani da kuma gudun sharrin wannan azalamin sarki mashirki mai tsafi sai ce ba Allah kuke so ba kuma son Allah ne ya fito da mu da imani sai ce ni ma to ina son ku kuma tun da kuna son Allah ni ma ina son ku kuma yadda kuka gudo kuka fito ni ma na gudo na fito ina tare da ku ku banne mu tafi tare sai suka ce shi kenan bismillah kare ya biyo su suka tafi ka gani soyayyar Allah ta kare ta tabbata domin gashi ya so mutanen Allah to shine suka tafi tare da shi suka je cikin kogon nan abin duk da Allah ya yi musu na karama da girmamawa haka Allah ya yi wa kara Allahu Akbar.
sun kwa sun yi bacci shekara 300 da shekara tara haka Allah ya gaya mana za mu je aya salasu mai ta sinin wasu dadu tisa abincin da Allah yake ci da su da sharawar da yake musu suna baccin haka ake wa karan ƙasa ba ta ci namansu ba rana ba ta taba su ba haka karan ƙasa ba ta ci namansu ba rana ba ta taba shi ba sun yi bacci irin su biyu a faffarki haka karen yake bacci irin su biyu yadda Allah yake jujjuya su in ya juya su haka Allah yake juya karen sai suka zama mukamin su da mukamin karen ya zama ɗaya saboda soyayya da kuma biyayya saboda haka duk wanda ya so waliyan Allah Allah shi ma zai masa abin da ya wa waliyan Allah wanda duk ya so bayan Allah ya zama babban bawan Allah karamcin da Allah yake musu shi ya shiga ga kare dai ya zama babban waliyin Allah kuma har ma don tsananin isa ta Allah da yi wa karen nan ga shi aka ambace shi a cikin jumlar rubutu da jumlar karatu na alkur'ani wannan ya isa girma ya isa daraja ga kare yawwa saboda haka wannan shine babban abin lura da shi da ya kamata koyawa jaba mu watsake mu dinga girmama bayan Allah duk wanda ya nuna muka gani zahiri muka sani baɗini sai Allah wanda duk ya bayyana a cewa Allah yake nufi ai kaga gudowa suka yi ba zahirin ya gani ba ya bi su ya so su wanda duk ya bayyana a zahiri masoyin Allah ne mai ladabi ga manzon Allah mai soyayya ga annabi mu so shi sai Allah ya ba mu abin da ya ba shi na girma da mukami kuma haka ko a lahira haka Allah yake yi na'am وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kazalika haka muka aikata da su kamar yadda kuka ji mun ambata din nan to haka kuma ba asnahum muka tashe su daga baccin nan nasu bayan sun cika wannan adadin shekaru da suka yi suna yi liyata sa'alu bainahum domin su yi tambayeniya da ɗan tattaunawa a tsakaninsu a bisa halin da suke ciki da kuma daɗewar da suka yi ko rashin daɗewar da suka yi saboda haka Allah ya ce muka tashe su don su tattauna ƙala ƙa'ilun minu sai mai faɗi daga cikinsu shine babban su shugaban jagoran tafiyar wannan ya kulla cewar a yi wannan tafiyar a yi wannan gudun su a cikin su waɗannan masu shiga kogon shine wato makasalimi na ko sunansa kenan duk da sunayensu kuma yana da wuya faɗin sunan shi babban shine wato ainihin ake ce masa makasa limana haka sunaye ne irin na ajamanci to shine babban nasu kala ka'ilun minhu kam labistum wai nawa ku- wai wai kwana nawa kuka yi ko kuma so- nawa kuka zauna na adadin lokaci a nan gurin ya fara tambayar su kalu sai suka ce labisna yau mana ba a yau ai mun zauna kwana ɗaya ne yini ɗaya ne a ba yau ko kuma ba a ran yini domin shigar su kogo sun gudo suna ta tafiya har alfajir ya keto har lokacin da suka fito suka zo gindin kogon cikin daji a lokacin rana ta hudu to rana na hudowa suka shiga cikin kogon kuma lokacin da aka tashe su rana ta faɗi magarwa ta kawo kai dab da sai suka farka saboda haka suke ganin yini ɗaya suka yi ko kuma ma ba'arin yini don duk da za su shiga ranar ta fudu ƙalu sai suka faɗa daga cikinsu wato abokan maganar tasu suka ce wato rabbukum a alamu bima labistu zancen zaman da muka yi anan ubangijinku Allah shi ya san kawai adadin abin da kuka zauna a ciki Allah ne ya sani in kun ce za ku gane kwana nawa ne in ji wani a cikinsu an ce shi ne na'ibi wanda yake bin wannan shugaban nasu ya ce wannan duk magana ku bata Allah dai ubangiji da muka gudu don mu bauta masa kan mai mai shirka shi kaɗai ya san adadin da muka zauna a nan ni dai kam na rikice ban gane ba sai ya amfani da damarsa da abin da yake ciki ya ce ku bar wannan zancen to tun da sun dawo indiyarsu allah ya sake su sun motsa sun dawo sai yunwa ta kama su ba su taba jin yunwa ko gishirwa ba amma farkawa da suka yi sai yunwa sai kishirwa sai kuwa wannan ya ce fama su a haɗakun biwa rake kuma hadhihi ila almadinati ku aiki ɗaya daga cikinku da waɗannan kuɗaɗen naku ɗan waɗannan warƙoƙi na kuɗi da kowa a ƙugunsa da 'yan kuɗi ku aika da tafi madina a je can cikin garin birnin darasus a je falyanzura ayyuha azka da'aman ya duba mafi tsarkin abinci mai kyau a madinan ya samu muku falyatikum birizqin minu ya zo muku da arziki wato daga abincin ma'ana abin da za ku iya ci a siyo a kawo muku a kawo amma fa ku sani ba tafiya gari zuwa siyo abinci ba kun san sharin daga ya nusa fa wal ya ya ɓuɓɓuye ya dinga ɓoyewa yana ɗan kawar da shiga kar ya danna kai ya ɗan dinga bi gaba gaba yana baya wajen tafiya idan kewaya nan in ya shiga ta nan ya kuma dawo ta nan kar ya kama hanya ɗoɗar ya tafi kawai ba wani waike dan wasu suka gan mu suka gano shi za a gane waɗanda suka fita ɗin nan ne ga ɗayan nan za a kama kuma wala ya shiranna bikum ahadan kada ɗaya daga cikin mutanen gari ya gane ku kar ya wani ya bari wani ya gane ku tafi a hankali ya je ya dawo to a lokacin mutanen garin mutanen baki ɗaya sun ƙare ba kowa da kayanu su ta ne tsofaffin tsofaffin tsofaffin tsofaffin ma mutanen garin ma ba su samu labari lokacin labarin da kayanu su tsere za a yi tarihi su kuma suna ganin tun da kamar jiya suka fito da ƙayanunsa da mutanen garin suna nan ku bari a gane kuma kuɗin da suka tafi da shi suka je da shi kuɗi ne tun na zamanin da ƙayanunsa wannan hada akwai hotonsa a jiki saboda haka da suka je da kuɗin mai karɓar kuɗin da za a sai abinci a gurin zai ji tsoro wannan kuɗi ai kakannin kakanninmu ma ba su san shi ba to kaji yadda aka yi to sai sai sai wannan da wannan ɗayan ya tafi alhamdulillah